masu kallonmu da sauraronmu barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da mu a tashar talabijin duniya a cikin shirin barka da asuba shirin barka da asuba na nesa zaburo kai kallo shirin barka da asuba wanda ya rikidi yake kawo wasu maudu'ai daban-daban shi ya sa muka rubuta siyasun duniya shirinmu na barka da asuba shiri ne da yake zuwa da tsarbabi a wannan zauri dalilin haka ne muke miƙa gaisuwa ta musamman ga dukkan ɗaukakin ma'abuta kallon wannan shiri sannan tare da godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki ƙadirin ala kulli shay'in da ya ba mu dama muka iso a wannan zauni masu kalamu da sauraronmu ya faga mu a sha uku ga watan zulƙida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa salam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan juwan maladiya aikwar annabi isa alaihi salatu wa salam 2022 masu kalanmu na san kuna tsime ku ji yau inda za mu tashi tare da malami abokin tafiya ka san su malamai magada annaba ne malamai kuma hitila ta duniya da su ake zuwa da su ake dawowa don koyi tafiya ba da malami ba to yayi asara a daukashi yayi asara kawai malam tabbas in dai tabbata musulmi ne yayi tahiya ba da malami ba to yayi asara ko kafiri yace bai ta tare da malamai ai sanadiyar asara shi kenan me yasa kafiri asara ai don bai bi malamai bane eh to ai shi ja asararre ne ai sanadiyar hasara shi ai yana iya dawowa ai akwai kafirin da yana kan kafirci sai ya musulunta eh eh to shikenan to amma amma alaga ta malam ina mamaki ga musulmin da ya bar malamai ya zube su kawai ya kama ta shi eh to ai abin da yasa ka san shedan yana rudin dan adam wasu suna cikin tafiya suke ganewa wani kuma sai ta abku Allah shi muna tsari sannan a ce sannan tana da wani labari Eh.
wacce ake mm, tsari tsari tsari tsarin mulki ciki tsarin addini waje eh wannan Wani tsari ne.
mun- mun- mun taba faɗin wannan da suke so a raba addini da da tahiya kaka an raba yake lokacin da aka kawo irin tsare-tsare sai aka ce su su shi addini waje yake Eh, a- kamar yanzu mana cikin ɗaki a nan wani na nan can waje Eh, a- kaga in muna shawara shi bai da muhimmanci Ga- ke gaskiya, gaskiya.
bai da muhimmanci Ta- to Allah ya kaga mana kuskure babba kuskure ne Babu wa ya kuskure kamata a da suka gyaro a gyaro ta hiyar nan Mm, gaskiya.
yawa masu kalamu da sararin mu bari mu isar da gaisuwar mu ga saraki iyaye a- iyaye na ƙasa to na yi ja gaba saraki iyaye na ƙasa muna yi muku fatan alheri tun da can farko na faro da malamai amma bari in ƙara nanatawa muna gaishe da malamai duk inda suke saboda ah, daɗin tafiya da su ka san Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma muna isar da gaisuwar mu ga dukkan ɗaukakin wanda yake tare da mu a cikin wannan sashi musamman tun daga ah, ah, ƙananan ma'aikata har da suka kai ga daraktoci kai har suka kai ga gabaɗaya shugaban ƙasa ministoci 'yan majalisa sannan masu kamfanin wutar lantarki da- da- kasan- da na ruwa da na- da na ruwa Haka.
yawwa sannan da jami'an tsaro gaba ɗayansu dukkansu muna gaishe da su malaman makaranta na islamiyya da na zamani Da likitoci.
dukkansu da likitoci da duk masu da aikin dukkan hannu masu aikin hannu a cikin ƙasar nan wanda suke kawo tasu waɗanda suke gudunmuwa.
kawo nasu gudunmuwa Ƙwarai ko, su ma ƙwarai muna ko.
gaishe da su dan na ga yau kasa wata shadda Ai, shi ya ne.
kamata ka gaida tiloli tela te- tela teloli muna jinjina muku kwarai da ne sai da ka tuna min ina da wani mulki gambo sarkin dimki da magarame ke zandar haka tela ne gambo sarkin dinki Yawwa.
yawwa sannan akwai wani muhammad shi ma shi sarki shi ma shi me wannan dinki Haka.
yace yana gani na da malam Eh.
malam yana yana yana haye ni ya Yace kamata bai yarda.
ya kamata shi ba sai ka tashi gudunmuwa
sannan muna gaida matasa maza da mata waɗanda suna ta ƙoƙari ne yau da kullum na fafatakar neman ilimi da saboda kuma kasuwanci da kasuwanci da koyon da aiki koyon kala aiki, kala daban-daban da kuma bin hanyoyi na da zaman sun lafiya kaga yanzu kamar matasan da ke koyon aikin hannu ɗinki ne ko aikin garaji don saboda su samu yadda za su iya Su zuwa tsaye da kansu.
kaga za su taimaka ma iyayensu kuma za su tsayu ba za a yi amfani da su Da ba su don ba.
a kada su cikin wata hanya wadda bata dace ba domin sanadiyar halakan matasa a duniya galibi zaka iske babu aiki ne ba a koyi aiki ba babu aiki kenan ko dole na duk wanda ya zo ya baka wani Sai kuɗi wani da ya baka ya yan ce ka halawa.
je- ka je ka kashe wane ko ka je ka sa Zan wani ma abu ƙara wani ma.
ko ku ku zaman to yara na in fitina ta tashi saboda a ɗanɗan musu abinci su je Ko su ku tada je ku fitina tadda ma za- ko abin da tana ya ta kamata aiwatar haka.
da yawa duk waɗannan abubuwan saboda rashin aiki yana sa ɗan adam bai iya wato ka dogara ga Allah sannan ka dogara ga aikinka aikinka shine mutuncinka shine kimarka Allahu akbar aiki bai bada arziki sana'a ba ta bada arziki amma Amma- tana kare maka mutuncinka kuma ta rufa maka asiri sai ka koma ga Allah jalla eh yanzu mutane da dama suna daina sana'a su amma alhali shekara 40 cikin wannan sana'a kake ci da iyalinka bar ma nan ka samu kuɗin sadaki ka ci da matarka da ƴaƴanka shekara 40 baka dogara ga wani ba amma wai ka kasa gane cewa sana'an nan ita ce sirrin ka sirrin zaman ka cikin ƙasar ku da babu ta yanzu ka kai tsallake Ibo ci rashin godiya da babu wannan sana'a da yanzu ka bar ƙasar nan da yanzu iyalinka sun tarwatse amma ka ki gode wa Allah subhanahu wataala ai- ai ai matsalar in Allah ga su zama in aka yi na bature resume sai kaga kawai mus- mutane musulmi musamman tunda muna muna muna magana ne sai kaga kamar akwai rashin godiyar Allah to ga ai ɗan shi adam.
na kai mu ga bala'in da muke ciki Allah ya ce la in shakartum la azidannakum Haka.
wala in kafartum inna azabi la shadid Haka.
in kun gode min zan kare muku Na'am.
shi yasa malamai suka ce godiya Allah na'am saidun qaidun lil mawjud wa saidun lil mafqud na'am saidun eh, qaidun lil mawjud godiya Allah tana da baibaice ma'ana tana tabbatar da ni'imar da akwai wa saidun lil mafqud kuma tana farauto ma na'am an gane abin da babu shi tunda in ka gode wanda annan zai tabbata wanda babu kuma zai sai zo.
sai yanzu to amma yanzu sama da ƙasa kowa haka da aka tahiya zaka iske yau a ƙasar Nijar tun dubar Nijar mun magana kan Eh, eh, Nijar kwarai.
mutumin da ya cinikin miliyan 50 sai ka ji ya ce Nijar ba ta da daɗi wanda ya na miliyan 100 ba ta da ba daɗi ta da daɗi to wanda kuma ya gushi ka goma ba ta da daɗi sama da ƙasa da wanda bai yi cinikin ba da wanda ya cinikin sai wai shi kada a gane ya samu ya taimaka ma waɗansu shi yasa sai a tara abin mai yawa amma babu albarka shi irin wannan bakin kukan da ake kowane lokaci in ka ɗauka yanzu algata malam kowa kuka mai kuɗi kuka mai iko kuɗi kuka talaka kuka kowa to eh, m- m- me ake nufi da eh abinda ake nufi ba a son Allah ya taimaka shi ne abin da ake nufi to yanzu wa yake jin daɗin rayuwa saboda babu gode ma Allah subhanahu wataala da akwai gode ma Allah subhanahu wataala da matan aure sun zauna gidan aure da akwai gode ma Allah subhanahu wataala da kowa bai damu da harkar wani ba ya damu da tashi da akwai gode ma Allah subhanahu wataala da ayyuka sun ci gaba sai Allah ya sa albarka amma sama da ƙasa kowa kuka yau za a samu canji babu canji Ba ta yi.
sana'ar da kake cewa ba ta da daɗi yau shekara 30 kana yin ta in ba ta da daɗi shin baka barin ta washi na gani to amma ina ana samun kuɗin da gidajen da motocin cikin sana'a kuma ana cewa ba ta da kyau da ka so zaka shiga sai ce abin sai hankuri to sai hankuri ka samu gidaje da motoci akwai wata matsala alaga ta malam kafin mu shiga cikin maudu'i he ga Eh.
mutane yanzu irin wanga ha- haraka yanzu kaga dai a Najeriya ana hayahayar siyasa yanzu koda a nan misali akwai mutanen sai ka ji mutum wallahi munan da aka tashi kwaramniyar ga muka yi kawai yanzu shikenan an ki dan an an ki dan Da ba- yaga ai- an ai- an ki yaga ai muna.
bai shiga siyasa ba An da ɗan yaga kyakkyawan muna wai siyasa bai kana shiga da kyakkyawan niyya ba ai ba a shiga don a yago ma kenan ana zaben mutumin da zai gina al'umma na ba dan yaga ba eh ba don yaga ba in dai don a yago a baka na ana wuri guda ai shine sanadiyar rashin ci gaban mu La su haula wala turai yanzu za ga dan siyasa ba kuɗi shi ke ba mutane ba idan dan siyasa ya ba mutane kuɗi a turai kama shi za a yi ba a ma zaben ba a yadda a'a ga program da ni zo da shi wanda nake so ga al'umma in shugaba ne in wani mai menene, mai- mai- in gwamna ne, kamar in karami wane ne, eh, in kowanne yana menene dai.
faɗi ga abin da zan yi na ci gaban jama'a to a yi siyasa a gina muku gidan likita Mm.
ka fahimta a gina muku makarantu a yi muku kaza a yi muku muku kaza hanyoyi.
ƴaƴanku na gobe su zan wani abu A ba ku ita ce ilimi.
siyasa amma a yi siyasa a wakito cikin na jama'a kai a baka na a baka na sai a yi kuwa a wace muna nan wuri guda
Sai muna kenan, nan wuri guda ba gidan za mu shiga jiya ba noman gobe.
eh domin abin da ya kamata mu gane ma- ka san abin da ya cuta muna Eh.
ma- kafin mu shiga ka yawa hawo fi fi hawo hakuri da mu je mm.
kullun dan Afirka da kasashen Larabawa abin da ke bamu wahala Eh.
shine muna gabatar da entire individual akan entire Akan- general Allah.
al-maslaha al-khassa ala al-maslaha al-amma Na'am.
da za mu tunanin kasashen mu da al'ummomin mu Eh, eh.
da yanzu mun ci gaba to kowa wanda shi ka tunani kakana zai yi shi hita hatta da tsarin sawan mutum lakon ko makaranta yana daga cikin tarbiyyar kuskuren tarbiyyar yana daga cikin mudu inda wata rana an samu iko za a yi kurakuran tarbiyyar da muke ma 'ya'yanmu na'am shine sai ka ce ma yaro yi kokari ka dauki nauyin kanka in an saka lakon yi kokari ka zan wani babba ka ko rike kanka ko kokari kai karatu ka zama minista ka ko zama minista darakta kullum wannan kwaɗai ta maka kuskure o- o- in ka zan wai wace manufa gare ka shine kowa manufa ta shi dai inda ya dauki nauyin kansa da 'ya'yansa to matsalar shi ta kare Ba ruwan shi da- wannan babu babban buri na al'umma i kokari kai karatu in ka kokari ka zan mai amfani in kokari ka kaza zan gaba mai amfani cikin al'umma da na kowa na ba na gidansu na ba ba na kabila shi na ba ba na jihar su na ba na tura baturen da ya yi amfur gashi na amfur wanga wanda muke lantarki wanda muke kallo ko ba haka nan bane ya mutu ya mutu bai bai da rai Ba- amma har da kafirai da musulmi suna amfani da bai wanda Allah kenan ya inda bashi dan gidan su dina zai amfani ko ko dan shi da shine yake.
babban matsala alaji da mallami da mai kuɗi da mai mulki da ɗan ƙasa kamata na shi zama mai amfanin al'umma ba mai amfanin kanshi ba in dai kanka ɗaya kake amfani to ka shiga cikin bala'i babu wahala don za a iya baka wani abu don ka cuta ma jama'a sai ka ga, ah to ai kai ka hita to me an kai kuma kenan kenan in jiwa ta wuce kan ka ta faɗa kan duk wanda ta- ta ga dama kuskure ne babba wannan mun yi kuskure ya kamata kuma mu gyara to alga ta malam yanzu bari mu tahi ga dangadan don irin wannan abubuwa Eh, akwai eh, su suna wata da- rana za mu suna da- dawo a suna da kansu, yawa, suna insha da yawa Allah, eh.
abubuwan da suke ci ma mutane tuwa Kuma suke maida mu baya, kuma kuma suke suke mai maida da mu ba baya.
kamar abin da aka ce masa fasadi bannoni da suka yi yawa ko sai ka ci ba musulmi ba eh a'a bakin babban matsalar kare alaji kowa kan shi ya sani ma duk wanda zai kawo tunanin a ci gaba eh babu a son shi yanzu da ka zo ka ce jama'a mu yi kokari mu yi wani abu sai a dauke ka maki yanzu misali mutumin da zai zo ya ce to jama'a ina abin da ake cewa aikin kai da kai ka zo ka ce to unguwar ga muna da bukatar misali a taimaka ma Na'am.
jama'a to mu yi wani dan asusu wanda za mu taimaka ma kan mu taimakon kai da kai sai a ce ya kawo wani Ya ka- ya kawo yalla ko sabon wani tsari.
yaron wani dan siyasa na ko wane ne Aiko ko shi ne wane aka yi.
Mm. shi dai kowa in dai yan rayu shi yadda yake so. kai Eh.
yanzu ruwa na za a yi mu mu tsaya da bakin wannan Eh, eh, ruwan sama za a yi eh kadiba ka gani yadda mutane Mm.
an ce maka ga hanyar ruwa yes wai jira aka yi gidajen mutane ana ruwa suna cika suna kallo wai sai an ta wajen mayar so ɗari ana cewa ruwa sun ci wai unguwa wai wai a taru a ga yadda za a yi kuwa shi ɗauko kwasa ko ko in akwai mai wani hali a unguwar a tattara kai in babu a yi dala ashirin ashirin an gane ko a zaka a haɗa kuɗi a yi hanyar ruwa waɗanda za su bi su wuce Kana sai a nufin- yi shekara goma gidaje na cika duk ana jiran mili kana nihin taimakon kai da kai da mu- da dan adam ya kamata ya ma dan to adam ina babu shi a duniya ina babu shi a duniya akwai shi amma anan a duniya ina ne babu taimakon kai da kai har kasashen turawa akwai to me ONG yasa mu nan ba mu da abin da yasa saboda kowa ta kai ne shi kai kuma ka san shi dan Afirka bari mu take ita daga wannan arziki yana jin daɗin wasu na azabtuwa shi shi na jin daɗi dan eh dan Afirka wannan zamu zo cikin karatu yana siyasa.
son yana jin daɗi Ji wani yana daɗi shi ganin dai ya ga bane wani na boni shi shi na Shi wani ya ganin boni.
yau wato wannan na burge shi na jin daɗi ya talazzazu bi ta'zibin nas eh in ji larabawa mu bar wannan alaji gobarci da abin bari mu yana da je- yana da yawa yana da yawa lissafin kalanda ta lissafin kalanda ta Ta- islami yau muna ranar goma sha uku To.
ga watan zulkida hijiran manzo sallallahu Allahu alaihi wa alaihi alihi wa wasallam daga makka zuwa madina 1443 To, to, to.
wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan joy maladiya ikwar annabi isa alaihi salatu wasallam Assalam.
2022 masha Allah za mu tashi kashi na goma Goma.
sha biyu in Yawa.
Allah ya yarda To.
cikin siyasun Siyasun duniya duniya.
gashi na a rubuce To, madalla.
don ko siyasun duniya mun fara na ɗaya na biyu na uku har yau ga mu za mu cika cikin na goma Karo na sha sha biyu yana abu ne da muka tsaya muka yi- muka muka- kullum muke zuwa muna yi ana ɗorawa inda yake kenan mu dai ba mu sa ragwanci ba kuma Allah kai ya sa mana shi Amin.
malam kuma ya amince yana zowa gayyata a wannan zaure dan ya bada kamar ɗazu ya yi wata magana gudunmuwa abinda zai amfani al'umma ba shi kaɗai ba gaskiya ne yawa to alga ta malam mu je akan siyasun duniya kashi na goma sha biyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halin amma alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhaji garan bai da fatan an tashi lafiya kuma yan uwa masu kallon mu da sauraron mu cikin ƙasa da wajen ƙasa muna ma kowa gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama muka haɗu da ku a cikin wannan darasin namu ko mu ce karatu namu mai taken siyasun duniya ko siyasoshin duniya Na'am.
an yi karatu ɗaya ɗaya ɗaya har zuwa goma sha ɗai yau da yarda Allah ga mu akan na goma sha Sha biyu biyu.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Madam.
Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin Na'am.
ayyukan mu gaba daya Na'am.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko Amin.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus Amin.
al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya amin ya rabbi To, Amin ya Alhaji, rabbi.
za mu tashi kafin mu fara siyasun duniya inda muka tsaya akwai wata lokuta da mun ka faɗa akwai kuskure cikin ta ina son mu dan gyara wacce ta shine alga ta ku nukta da muka yi zancen an ce adadin maza a duniya mata a duniya 5 miliyar Mhm.
tunda mun ce rfi suna yin wani program 7 miliyar de voisins mutane Mm, duniya sun mutane kai- na duniya.
sun kai miliyar bakwai Mhm.
to sai muka ce mata suna da kaso 5 miliyar maza 2 miliyar sai muka ce ma- adadin mata ya lumka adadin maza so biyar so biyar to wannan kuskure na Na'am.
kenan ya lumka shi so biyu da rabi har shi na tunkara so uku Yana tunda in cikin maza na miliyar biyu Mhm.
kenan biyu so uku shidda ne to wannan magana a gurguje mun faɗe ta akwai kuskure cikin ta Na'am.
ya kamata ya kamata masu saurari da da su yanzu wani ƙididdiga da lissafi ya Yawwa.
ba da kenan ya lumka so biyu kusan da rabi yawa har shina batun tunkara Har su suna biyan uku, tunda na su su uku.
5 miliyar ina ganin set 200 miliyon ne 200 miliyon.
suna ci gaba Mhm.
to wannan kenan ya kamata mu fahimci wannan da kyau Na- sai dai na'am.
wannan a duniya gaba ɗaya sai dai a wani wurare sai ka iske adadin matan ya lumka na maza ma fiye da so biyar na'am kamar yanzu irin kasar Ethiopia za ka iske adadin mata ya ba wai sun cin su uku na ba fasko wannan an faɗa ne a duniya gaba ɗaya Na'am.
amma waɗansu wuraren matsalar ta fi yawa irin su Eritrea irin su Ethiopia za ka Kwarai.
iske irin su kasar Misra Kwarai, Egypt kwarai, wanda kwarai.
ya kamata mu fahimce shi da kyau Na'am.
wannan kenan Mhm.
sai abu na gaba magana da muka faɗa ta wani malami wanda na taɓa faɗar ta nice ya ce lam yaqra asma'ahum ba lam yaqra bane lam yatruq asma'ahum Na'am.
zama da khaliq as-samawati wal ard kenan kalimar ma gaba ɗaya ba ita ce ya kawo ba kenan ya kamata ita ma Eh, na sake dubawa ka san yana da kyau ka sake dubawa in ka yi abu ashe ba lam yaqra bane lam yatruq asma'ahum abadan zama da khaliq as-samawati wal ard li jam- Amma- li eh, li arzaqil jannah malaga ta malan kamar kai kadai ga kana irin haka a ba komi alaji a ai ya ya sa ka ji- ina ganin wani kila irin ku malamai ko da mutum ya kuskure bai zai je ya bai kuji- komi ya alaji kujera ya zama aka ji alaji ka shaha makanka lahiya Allah ba a yi mai wayo ba a yi kiwaye Allah mu ji tsoron Allah eh alaji ni komi na da an kai kuskure ciki dan adam ya nuna dan adam ne me matsala dan kai kuskure to baka ganin wanga shine yake da babban ma illa musamman a kasar mu in ka dauka ai baka ji ba tun daga babban kowa ya ki daukar ya daina kuskure kenan ya zan mi ya zama ya za Allah tunda Allah ne bai kuskure la yadhillu rabbi wa la yansa Allah bai kuskure Allah bai mantuwa kai ku kace baka mantuwa To.
baka kuskure to rigawa kasa kuma sai kai kai keme ne duk abin da ya maida mu baya mun kira da mu yan adam ne kaga mutum yana ganin ya kowa Eh.
baya kuskure baya mantuwa ba a bashi shawara Na'am.
bai ganin abu da ya dauta decision da ya dauka kuskure ta ya dawo kansa Na- na'am.
to ya za a yi a ci gaba Eh? kai abin da dukkan kawo bai bukata a rage ko a na- na'am. Eh, ƙara Allah na eh.
in ya kawo abu bai bukata ƙari ko rage saboda da Kwarai- kwarai cikakken ku, ilimi. to kwarai amma ku.
kai kana iya kawo Kwarai ide ku.
a ƙara sabanta Na'am.
ko ko ta yi yawa a rage Na'am.
ko ko a daidai da a ci gaba da tahiya har a samu lokacin da za a Eh, ƙara ko eh.
ragewa to munin kowa bai dauki wannan ba ai Gaskiya.
daga tarbiyyar na abin ya muni tasiri har ya kai ga Har ya kai ga makarantu irin haka.
har ya kai ga jagorancin mu subhanallahi ka gane ko har ya kai ga jagorancin addini da na kasashe da na abin ga dan Afirka abin da ya dauki kai ne Allah na da ya samu matsayi to shi bai saurara ma kowa La ilaha illallah.
Shi ne babban problem kin. Shi- akwai matsala tunda muna ganin wani lokaci mutum yana ganin da kansa har ma ana cewa magana ga da kai kuskure ne bai taɓa amma yarda sai ba ce Ai, ina Ibo, shi shi ne kuskure shi ja baya Eh.
gara ma to ai me yasa ba a ci gaban din saboda shi kuskure in ka doge a kan shi zaka zai haifan maka dan da bai da ido shine abin da ba ma ganewa ai ba wai in in ka ga kuskure Ni ƙara zan ka yi dawo magana a ce ba haka ne ƙara bane.
ka dawo kafin ta ɓaci to saboda man fa'ala ma sha'a Na'am.
laqiya ma sa'a Eh.
wanda ya aikata abin da yake so sai ya haɗu da abin da baya so Na'am.
matuƙa ka aikata abin da bai da kyau dan kana son shi to kai ko sai ka haɗu da abin da baka so wannan shine ka'idar rayuwa Allah ya kyauta to mu je malam to alhaji sai mu shiga cikin karatun mu gadan gadan siyasar mu ta gaba wadda zamu shiga cikin ta yau kai tsaye Na.
ita ce ake kira siyasatu tala'ubi bil uqul an gane ko wato suna kiranta da faransanci manipulation de l'esprit sur strategy an gane ko ta manipulation de l'esprit ko kuma suna kiranta da english mind manipulation mind manipulation domin mind da english kwakwalwa kwakwalwa kwakwalwa ita ake cewa mind cerveau eh to esprit kuma ana iya ɗauka shi da faransanci tunani faske shi cerveau ake ce mishi shi e- esprit esprit kenan To.
to don haka eh, sai a ce kwakwalwa yadda za a to, da larabci sun kira shi at-tala'ub bil uqul To.
yadda za a wasa da hankulla
na'am wasa da hankulla to wannan ana amfani da shi a duniya saboda a A cikin- a tafiyar da cikin hank- tsarin siyasar duniya.
siyasar duniya Yawwa.
A- a tahiyar da hankulan mutane nan amma ga inda za a
wani lokaci ana cikin tafiya da an amma yi yana- gabas to sai amma buga- sai a yamma buga na wata da gangana.
ai yana daga cikin abin da yasa da yawan mutane yanzu ba su yarda da waɗanda ga jagorantar su ba saboda abin da an ka ja ku akan shi ko dai ku ba ku san inda za a ba ku waɗe ku kai kun bi mutum saboda shi na ba ku kuɗi ko ko saboda yana magana da yaren ku ko ko dan Ko ko a jagora dan kun amince ko ko ko ko dan dan ya kuna iya son faransai zalla Mm.
ka fahimce ni ko ko dan na san shi ko dan gidan mu na ko dan ya Ko- yanka magana cikin mutane yawwa mai- mai- kawai ko bai hada muku manufofinsa ba To.
shi yasa sai an zo an kai ga gaci an ci nasara sai ku ga manufofin shi sun bayyana ko kuma a'a ya gwada muku waɗansu manufofi ga su kuna gani amma ba su bane manufofin nashi in ya kai sai ya ju- sai ya juya to kaga shi ake kira at-tala'ub bil uqul wannan kuma ana amfani da shi wuri mai kyau wuri wanda bai da kyau maki dole ai wasa da hankalin shi na'am Eh, ana bada labari ka san malam bahaushe shi cikin tun me yasa ake wasa Ya da haka ne, mutum bari- ne wanda bari- yace yana son ka a'a yo ai shi bai kai da an masoyin shi shi bai dauke ka masoyi ba ga ka bata min lokaci Na bari ai shi nama ya dauke ka Na bari.
eh can ya kaza yi dama Ya.
amma ai an hada ma kai nama na ana na balbada maka yaji na kai lokacin cin kashi kana ji eh, wani karin magana ne na bahaushe na Eh, ya dan kwanta ya min.
kwanta maka.
eh na so in in- in kawo kasa shi shi ba talaqu laifi bil uqul Mhm.
akwai mai kyau akwai da bai da kyau maki dole sai an yi wasa da hankalin shi Na'am.
maki saboda an san ba na gari bane na'am kasar da ta fi amfani da wannan a duniya a yanzu ana ganin ita ce kasar iran wannan siyasa suna amfani da ita kwarai da gaske na'am shine cewa duk yan ka ce za a zaɓe kasar iran inda za ka gane wannan ya fito a fili sai ka ga yan adawa sun fito gwamnati ta hito an buga an buga ana ta yi kaza to dama sun san kasashen daga sun su ruguje suna da yawa na'am to in yan adawa sun ka fito suka yi magana To.
shi ko bature dama abin da yake so kenan na'am sai a ce ba yan adawa to yanzu me kuke bukata sai su ce ai muna da bukatar kuɗi saboda jiha kaza tana bukatar kaza sai bankunan turai Su su ɗauki yi kuɗi.
kokari sai su ɗauki kuɗi sai su zuba da da an zubo kuɗi eh ka fahimta sun ka shigo hannu na'am shikenan to yanzu ya za a yi aka shautar Mm.
dama su can majalisar malamai ta ƙasa ita ce gaban shugaban ƙasa to ita ce gaban ita jama'a kwarai ko majalisar malamai le guide de la révolution can a kwarai ko shugaban na rantse na dibo ga tele na gani shugaban kasa ya zo inda shugaban majalisar malamai shugaban majalisar malamai na iran shina zaune saman kujera ahmadina jad lokacin da shugaban kasar eh, eh, Iran.
iran shina zaune kasan ta abin ga kasan tafi wanga da ido na na ganshi to yanzu a ya kaji na tsaya yanzu ba fitina ta tashi ba an zubo kuɗi ana tunanin komi ya ƙare To.
shikenan sai a zo sai a ce to yanzu akwai mai mai duk mai cizon kasa yanka yuka shikenan sai a ce le guide de la révolution ya ce a bar wannan fitina kowa shi sai a yi aikin ai ku kasa tai zuwa tayar shikenan to ai shi sa turan sun fara gane harkar nan yanzu Akwai su wani ne abin suna kasa.
nasu haɗin kai na wata yawa at-tala'ub bil uqul wannan ana amfani shi saboda a tafiyar da hankalinka kuma ba waɗannan ne suke amfani da shi ba yanzu misali in ka dibi yan eh, barayin aljihu Mm.
suna amfani da wannan Na'am.
sai a zo sai a fara bugawa Eh, Faɗan kai ka ƙarya.
zo rabo.
sai ka zo rabo ko da kaka ƙare rabo an rabe ka an gyare a ina sai ka ci subhanallahi at-tala'ub bil uqul a tafiyar da hankalinka mata suna amfani da wannan musamman yan mata eh sai ka iske tana da samari biyu To.
cikin su babu wanda taka kauna to to yanzu in tana son ta buga su Eh.
sai ta nuna ga wanda taka so to shi wanga din zai ji zahi sai a buga suna To.
nan suna ta rigima a shi akwai sai su ji an kai mata sadaki at-tala'ub bil uqul an gari shi ya sato tala'ub bil uqul wannan wannan wannan tsari ne na siyasa kwarai da gaske kwarai da gaske wannan ya kamata yan uwa su fahimce shi da kyau ina fata ana fahimta ta mutai ko Illa mu je sai wani.
siyasa ta gaba Muje.
siyasa ta gaba ita ce abinda ake kira wato siyasatu qalbil haqa'iq To, qalbi shine da larabci a juya abu ga- ba yad- ga yadda yake amma sai a yawa juya shi.
yawa to al haqa'iq sune reality To, da faransanci suna kiransa retourner les réalités To.
ga abinda a hakika ana ganin shi sai a juya juya shi shi sai ya koma wani abu kana ji kana gani a Ga- ce maka san ba haka yawa to wannan hanya ce da english suna kiransa to play the reality to play f l e p To.
shine an juyar da reality ta koma wani abu
la ilaha illallah ko kuma bayan ta tare da ita akwai siyasatu ikhfa'il haqa'iq a ɓoye haƙiƙanin abin da ake so sai a bayyana sai a bayyana wani abu ga wato ga babba abin da ake so a kai gare shi a naɗe ga karsana da Ah, halbu- halbi a barewa to shi ake kira qalbul haqa'iq qalbul haqa'iq ga haƙiƙa ana ganin ta amma ba ita ake so ba sai a juya to wannan Sai a wani- juya.
wani nau'i ne na siyasa da ake amfani da shi a duniya Kai malam.
wannan bari mu bada misalai Ba za.
ina fata an fahimce ni Ba za.
larabawa suna da wani karin magana Eh.
wata mata ce tana ɗauki da ciwo kamar ciwon bai da kyau To.
amma in ta zo ga wuri sai ta ce wane yana da ciwo kaza to ta ka faɗi.
fahimce ni Mm.
to kaga in ta kwaɗi ta mai mi ta juya hakikanin al'amari Mm.
to shi da laraba sai sun ka ɗauki wannan sai sun ka maida shi duk mutumin da a ɗauke da wani abu shi shi Mm.
amma yake son ya ɗawa ma wasu Mm.
to kenan sai a kira shi qalbul haqa'iq ramatni bida'iha wan sallat ta jefe ni da ciwon ta Na- ta ta ta- Ta- ta- ta sulale ta tsere Mm.
yanzu dibo duk wani dan siyasa in zai zo Na- zai nuna wane ne bai son ƙasa shine mai son ƙasa sannan kuma alhali kuma cikinsu sai ka rasa wane ne yake son kasar wane ne bai son kasar sannan tana abin da ya faɗa faɗa ne ga baki ba wannan ba ai shi ne ake son kowa cewa shi kasar yake so Na.
kowa ce- amma kuma kowa yana abinda a realite sai ka ga Wanda- yana iya sa kasar ta wargaji wanda kamar aikace a aikace za a auna shi a yi ba wai a bakinsa ba to siyasa ba zaƙin miyar bane a kamar.
ina ba zaƙin baki ga isa ina aiki kuma to in babu aiki ni an kai in dai dumi na duk da mahaukata sun yi dumi siyasa to kalbar haƙa'iƙa ina tuna wani labari to wani mahaukaci na akwai zamani gona shi na zamani shi na shan inuwa to ga wani shi ko yana aiki mai hankali to ina irin abin noman nan hauya wanda Hauya agogo kasa sannan akwai inda aka yi da doguwa.
kalmi akwai To mai ana- kalmi akwai hawaya Yau- doguwa, mai yawwa to kuku.
ana ana yi da wannan hauya din na'am to mai hankali shi annan yana aiki shi ba hukaci dai inuwa shi yake sha tana yiwa ya biyo ne ya gaje na son ya huta Mm.
ta ana tsakar eh, abin nan jan hawaya Mm.
sai shi mai hankali tun da tsaye shi shi na aiki Mm.
ba sai ya yi iska ba to sai ba da bar a sai mahaukaci ya jiyo shi to da mahaukaci ya dibe sai haka
eh sai mahaukaci ya ce ban son iskanci eh bari son samin wani abu cikin wani abu Eh, ya- ga wani abu kuma ka samu wani labari wato yana so ya nuna mai Eh, ya nuna mai da- da baki yayi.
ya so iskan cikin kasan wani abu cikin wani abu to wannan shine ake kira siyasatu qalbul haqa'iq wannan siyasa bari mu dauko ta a tarihance Mushe.
daga cikin alqur'ani ya bada labari fir'auna ya amfani da wannan siyasa Mhm.
ka gane ko Mushe.
fir'auna yayi amfani da wannan siyasa Na'am.
yayi amfani da wannan siyasa a wurare guda biyu muke son mu dauko wuri na farko Allah subhanahu wataala yake ba mu labari na'am a cikin suratu ghafir Mhm.
an gane ko Allah ce wa qala fir'aunu zaruni aqtul musa wal yad'u rabbah Na'am.
inni akhafu an yubaddila dinakum aw Na'am.
an yuzhira fil ardi al fasad wannan wuri yana da karatuttuka daban-daban akwai qira'a wa an yuzhira fil ardi al fasad Na'am.
ko ko wa yadhhara fil ardi al fasad ko kuma wa abin nan wa an yuz- yadhhara fil ardi al fasad Na'am.
duk da yake bakan qira'o'i ne daban-daban da lokacin da zan kawo wanda Mu je.
suka karanta amma dai masu karatun ilmul qira'at sun sani kuma na kawo shi ne saboda ɗaliban ilimi su san so kamar kala hudu ake karanta wurin to ala ayyati hal fir'auna yace zaruni aqtul musa ku bar ni in kashe annabi musa wal yad'u rabba ya kira ubangijinsa to wai a kirai Allah ba wai shi gani shi ba Allah ba ya kare annabi Musa kamar yadda yanzu aka iske wani jami'in tsaro nan a kasashen mu ba da musulmi irin su Nijar da Najeriya zaka ce mishi don Allah sai ya ce tu nan ba aikin Allah muka bi ta ta kasa muka take hudu mu Allah kuma da an kare ho an ka kiran sallah sai kaga ya buga arwalla ina Ya ba fi shi sallah eh Allah da kace a ta hudu wannan magana a kaza su yi da Allah shi so a kai ko alaji ba jahilci na ba da shirme irin na dan adam Allah ake ga ba irin wannan shi magana yanzu ya kamata a yi ma illa Allah isgili a'a yau ba gashi nan suna yi ba ya kamata mutum ko da zaka yi abu ka san irin abin da kake yi Allah ba abin wasa bane Allah ya kyauta abin da ya halitta kai shine ya halitta Allah ya sa ga ka na bari Al- inda mutum ya samu matsayi ai ba a gada halin malin mutum sai ya dan samu dan wani matsayi da ikon da aikatawa matsayi da kuɗi iko aikatawa Eh, iko iko aikatawa aikata da Eh, shi iko yana aikata- ga ai hannunka kudin iko aikatawa na Shi ne.
su ka saka ka sa a yayi mulkin shi ka saka ka sa ai ko a barin ilimin na addini ko na boko shi ka saka ai maka da'a to zaka kai mutane ga aikin abin kwarai ko ko mummuna Allah ya mu kyauta je a cikin siyasa to alaji fir'auna yace inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad ina tsoron annabi Musa ya canza muku addinin ku aw an yuzhira fil ardi fasad To.
ko ko wa an yuzhira fil ardi fasad Na'am.
ko kuma wa yad- wa wa yadhhara fil ardi fasad ko wa an yadhhara fil ardi fasad wato banna ta bayyana a bayan kasa ko ko yuzhira annabi Musa zai bayyana in an ce yadhhara banna za ta bayyana To.
to wa zai bayyana ta annabi Musa sai wannan kira ta bayyana wa an yuzhira fil ardi fasad ko wa- wa- wa yuzhira fil ardi fasad na'am annabi Musa zai bayyana banna a bayan ƙasa to yanzu libo siyasatu qalbul Eh.
haqa'iq shi fir'auna ya ce shine abin bauta To.
wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi haka fir'auna ya ce shine ubangiji wanda ya halitta ya mallaki komai yake tafiyar da komai mun yi bayani kan wannan Wa- fa fa hashara falada fa qala ana rabbukumul a'la Haka ya- balma cikin haka ya alloli faɗi.
yace shine at-tafiya shine na ne Allah a ƙarshe na duniya ƙarshe to ka zama fir'auna abin da ya fa yana yanka jarirai ko jinjirai yuzabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum bal ma Allah ya kira shi ɗaya daga cikin manya manyan mabannata innahu kana aliyan min al-musrifin amma annabi Musa da yace ayi adalci yace a zo a bauta ma Allah shi kadai wai shi ne kawo banna a bayan kasa
kenan yanzu mutum da ya kama magana a yi ma Allah da da- ya kare Eh, yawa yanzu baka gane ba A siyasar wai duniya ne dibo na- wai na- kalbul haka.
haqa'iq Na'am.
kalbul haqa'iq To.
yanzu dibo shin mallamin daga cewa jama'a a zo a bauta ba Allah a yi adalci a daina zaluntar juna ƙasa ta zamana lahiya na'am sai a ce a'a fitina yake kawowa amma mutumin daga cewa mu ba mu yarda ba sai dai ƙasar ga ta ƙone shine an mutum nagari ku bar bin malaman nan zancen lahira na su kai ba su san ma abin da aka ciki ba muna hukai ne wani lokaci tsoro ne gare su kaza kaza Ko kaza a ce kaza in ka ce wai a zo a bauta ma Allah a bar zalunci a- yana so ya tunzura mutane wata hanya a'a ba gane ba kullun yanzu dibo Na'am.
turawa da suke son su yi ma addini illa To.
kullum abin da suke nuna malamai su ne kazar da ke kyankyashe kwai na fitina a duniya su abin da suka ce Abin da suke cewa kenan.
yasa ai da suka kawo irin tsare-tsaren abubuwan nan suka ce Eh.
addini waje amma dibo sai ka tambaya wai mutanen da mukaddarta kamar yadda sun ka dauka ba mun yarda ba To.
ba dauki almajiran da ake cewa su ne suke kawo fitina a cikin bayan kasa wa ba su makamman da suke aiki da su su suka kirkira su waye ba su tarin da suke aiki da shi wake ba su kuɗin da suke kashewa waɗanda ba ma na kasashen su ba waɗanda suke canzawa su samu kuɗi masu yawa su je su yi aiki yanzu wane ne kake abin tambaya ni na tambaya kan a'a mai hankali duk ya baka mishi amsa to shikenan eh mai hankali ya baka shi amsa kana ji alaji fir'auna ya amfani da Fir'auna.
wannan siyasa Na'am.
qalbul haqa'iq annabi Musa da ya zo ya fara da'awa zuwa ga fir'auna a cikin suratu shu'ara Na'am.
Allah ya tura annabi Musa ce in kun so ku ce mai inna rasulu rabbil alamin hai mu Allah ya turo mu haka ya faɗi yawa na'am fir'auna bai ce ya ce- daga cikin abin da ya ce ma annabi Musa alam nurabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin hai alam nurabbika fina walidan fir'auna ce ashe ba mu muka rene ka ba tun kana dan karami wannan tambaya ce littaqri don ya sani shi ya ya sani sani ya sani wala bista fina min umurika sinin ka zabna cikin mu eh shekaru masu yawa yanzu to nan yanzu kaga tuhuma ta farko to
muna munka tarbiyyantar da kai mun san ka karamin yaro mm tunda jinjiri kuma ka aka kawo.
zamna cikin mu shekaru da yawa kai ba komi bane mun san ka ba mutumin kirki bane ma'ana shi kenan ba ka boye muna Daidai ke.
sannan wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta ka aikata aika aikar da ka aikata da ba annabi Musa ya faɗa mu ubangiji lokacin da za a tura shi To.
na kashe musu mutum dan bayan ya ce walahum alayya zambun ina da walaihi Allah sannan kuma ci ya fassara wannan laifi rabbi inni qataltu minhum nafsan Allah na kashe musu mutum to fa akhafu an yaqtuluni ina tsoron su kashe ni ba wai ina jin tsoron mutuwa bane a'a da nazo ka hin in da sakon ka a kashe ni don annaba ba sa tsoron mutuwa na'am to yace wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta ka aikata aika aikar da ka aikata Na'am.
wa anta minal kafirin kai kana daga cikin kafirai nan kalma ta kafiri ba ana nufin annabi Musa kafiri bane don fir'auna ba musulmi bane Na'am.
amma ana nufin butulu don kalma ta Wanda ya- kafiri ya butulce.
yawa ka suturce ni'imar mu domin kafara shine ya Wanda suturce ya- abu ya- ya boye shi Na'am, na'am.
shi yasa an ka kira manomi kafir da larabci Hai.
in ba ai anniya ba eh ka- saboda ya- yana ɗaukar ƙwaya ya suturta ta a cikin ƙasa ya ɓoye ta fito kamar sali ghaithin a ajabal kuffara na batu shi yasa in ka ɗauki larabci shi kaɗai kace za ka fassara ƙur'ani lokaci kai ɓanna domin na alkuffar ana nufin manoma ka zo ka ce kahirai ko kafirai kaga an yi ɓanna ashe ana ta kwabi Allah ya sawaka dai a koma wajen malamai ai karatu To.
a bar gaugawa Mu je.
wa anta minal kafirin yace ai kai kana daga cikin manyan manyan butulu Na'am.
to kaga nan abinda fir'auna ke son yi nuna shine mutun nagari annabi Musa ba Ba nagari nagari bane bane.
to ina amsar da annabi Musa bashi Na'am.
sai annabi Musa ya ce wa fa'alta fa'alata allati fa'alta wa anta minal kafirin qala fa'altuha idhan wa ana minad dallin annabi Musa ce na aikata wannan amma na yi kuskure kaga al-i'tiraf ya yarda bi zambi kuskuren da ya aikata Ya yarda.
fadila shi yasa in ka yi kuskure ka yarda cewa ka aikata kuskure sai shi kara maka kima amma in ka yi kuskure ka ce ba kuskure da ba sai shi zube maka daraja wannan yasa mallamai da dama yanzu ba su da kima sai su yi suna wa'azi dare da rana radio tv radio sai kuskure bai yi daga su marko su ito ce to mu yan adam ne mun yi kuskure sai su ce a Ah, tunda malam ne tunda ba ni mallam ne kuskure.
ba na kuskure sai ya zubar masa da kima gobe in ya gaya mutane gaskiya ba za su karba ba Allah shedan ne ya ma malamai tarko a wannan wuri na'am kwarai da gaske kai ba annabi bane to mi idan kai kuskure na yi kuskure jama'a wallahi kuskure da bincike na na ban abin kuma da ai- kuma kuma ba ni ne na fara karatu duniya ba banda bale ba a shi ce- shin To, dan kai kuskure menene kuskure na gashi jama'a a gyara da mun yi haka da mun ci gaba da ce maka kuma kowane dan adam da ya dauki wannan mataki A subhanallahi arzi ka yarda da kai kuskure an gyara to sai mi kuma wa abbai yin kuskure cikin aikin sa duk duniya a kamin shi
gaskiya ne
lokacin da an ka kai ma kasar faransa Yes.
tsaya ka ji lokacin da an ka kai ma kasar france Na'am.
hari Na'am.
wani hari zamanin francois hollande kana fahimta ta lokacin da an ka kai musu hari za a yi wata waka waɗansu mutane suka kai musu hari Na'am.
shi da kanshi ya ce cin iran shi da kai mun yi kuskure ina sauraren shi Shugaban da kasa.
bakin shi ya kwaɗi Shugaban A kasa.
kwarai ku ya ce cin iran to error ce an kai to dan ka ce kai kuskure sai ni to a gyara mana to in ba direba abba ya aiki kuskure bisa ga aikin sa ko ko dan siyasa abba zai yi kuskure bisa ga aikin sa ba ko ko obani abba zai yi kuskure ba kai baka san komi ba bai yiwa kace ka san komi kuma duk abin da kai ya zan daidai daga ina ka samu wannan bayan kuma To, kira kana Allah annabi ya yi.
Musa ce fa'altuha idan wa ana min at-talli Mm, nayi kuskure nayi kuskure na'am amma eh, fafarautu minkum lamma khiftukum sai ni tsere daga gare ku lokacin da ji tsoro ka ku halaka ni Mm, duk qur'ani suratul qasas an yi bayanin yadda an ka zo an ka ba annabi Musa labari har ya gudu na'am
fa faratu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman waja'alani minal mursalin To.
to sai annabi Musa ya maida mishi wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il wa ga ni'ima da kake mini gori akan ta ka tarbiyyantar da ni Mm, ka ko ba haka nan bane yi kaza, ka yi ka yi min kaza.
kaza na kashe muku mutum ku kashe ne ba ko ba haka nan bane ina da laihi to amma ni kuma ni'imar da ka yi min a auna ka bautar da al'umma ta gaba daya to ni ko mutum ɗaya ne ni kuma mutum ɗaya sannan kai fir'auna ka ce annabi musa ya kashe mutum guda kai ƴaƴan al'umma guda ne kake nan kana yankawa kana hallakawa ana misalta kan mutum dubu du- Dubai.
dubu arba'in ko du- ko abin- Dubai to to yankan ƴaƴan al'umma kuma ni in nayi na kashe mutum rigima mun kai da shi fada aka yi ba iske shi na ne na kama ba.
yawwa Allah ya faɗa a cikin sai ko da suratul an aiwa qasas ɗana ka ce a kawo bai yi laifin komi ba jinjirai kake yankewa to da wanda ya yanka dubban mutane da wanda ya kashe mutum guda ɗaya na to shi yasa lokacin da bush zai kai hari a ƙasar iraq ya yi amfani da wannan siyasa sai Wannan ya ce siyasa.
ya kashi sai ya ce za mu je mu gyara ƙasar iraki mu raba ta da ɗan kama karya ai saddam hussein ya taɓa kashe kurdawa ya kashe wasu mutane ya samu su gas sun mutu to a nan tambaya Mm.
mukaddar ta saddam ya aikata To.
wai mutanen nan mi suka yi da aka yi musu haka madalla gaban zane aka kama akwai mutumin da zai tsara shi mulki juyin mulki kasar shi misali ko a ce yana shirya wani abu da zai hallaka sauran 'yan kasa a bar shi duk duniya babu ana yarda da wannan babu duk kowane mulki na na na na na- to na- mu sai mu sulahin komi ba kai to
saddam an ce ya kashe mutum 100 ko 150 ko 200 ko dubu ma To.
to bush ya kai hari fiye da mutum miliyan biyu sun ka mutu a kasar iraki miliyan biyu fiye da mutum miliyan biyu kuma har yanzu ana kashe kashen to yanzu Kuma yanzu bata gyaru ba.
yanzu alhaji tambaya To.
da wanda ya kashe mutum 100 da wanda ya kashe mutum Miliyan miliyan biyu biyu.
da yan kai da wanda kai mutai ma miliyan guda saddam ya kashe to da wanda ya kashe miliyan biyu da wanda ya kashe miliyan Wai guda waɗannan.
wahila yi a duniya ku kun ce mu afirka za ku kawo kuna taimaka muna to da allah a tambaya nawa kuka ɗauka gare mu
ai nan ne batun yake ba ah sai ya- wani shirar kake maka kalbul haqa'iq to a ɗauki arzikin ƙasarka ka
a tai a sayar da shi waje yi
cikin ɗari sai a ɗauko kashi biyu ko uku a baka sai a ce an taimaka ma 3% wanga wani irin taimako na jama'a kuma ce ko matsalar ba a ce a naka bane Eh.
sai a ce wa an taimaka taimaka maka aka yi shin wai ƙasar da ba ta da arziki ƙarƙashin ƙasarta na'am ta yi ma ƙasa fiye da goma sha wani abu mulkin mallaka kamar yadda ka faɗi ta mako buga jiya.
musu kuɗi ta tsatso arzikinsu da ke cikin ƙasa ta sayar ta ɗan musu ta ce ta taimaka musu shin wai mi an ka ɗauke mu ba laifi bane a zalunce mu mun san an fi ƙarfin mu Eh.
shin wai don mi za a ɗauka mu wawaye ba a dai mana ka ce baka kwaro yau ana bada labarin wani ba dawo ya aje an kai mai sata dawo biyu Dawo.
kan dawo Kan dawo biyu biyu.
sai an kai mai sata To.
to da an kai sata barawo sai zo sai dauki guda da ya tahi sai yayi wata taknika ya tunani sai zaka sai dauki daw- dawon gudan wanda ya bari sai ya bare shi Eh, biyu sai ya ya bare shi biyu sai ya jijje su.
jicce su ya Na tattara ga- shi.
to.
sai mutum ya to ya diba ya ce "Ah, ya ce ni ba sata da an kai mai tabbani ciwo ba ai min sata a dauke ni wawa
kenan in Ka ji ji tallo.
tallo sun zama kokobi madalla to kaga wannan renin wayo Abin akwai ciwo.
to shi na kuma zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sallallahu alaihi munafikai sun yi amfani da wannan na'am kana ji ko Munafukai.
munafikai To.
Allah ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi Na'am.
qalu inna ma nahnu muslihun na'am idan an ka ce ma munafikai kar ku yi banna a bayan kasa sai su ce inna ma nahnu muslihun ai mu ne masu gyara To.
dibo bu su ce inna ma nahnu salihuna ba domin akwai bambanci tsakanin as-salih da al-muslih Musulmi.
as-salih mutun nagari dawo shina sallah shina aiki na alkhairi Na'am.
al-muslih wanda shi nagari ne kuma shina son a kawo gyara shi yasa cikin mutane in kana as-salih son ka akai in dai kana cewa ka zo ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka ce jama'a abi Allah ka zamana lahiya kai dai kai dai kana ta aiki to mutane suna son ka na'am amma in ka ce jama'a ya kamata mu ji tsoron Allah a daina zalunci a to ka ɗauko babban magana shi yasa manzon Allah Sai a ce sallallahu alaihi wa wasaka.
alihi wa sallam shekara 40 makka to aminu ake kiran shi amintaccen mutum saboda an san shi mutum na mai ɗabi'a Aminu na Allah gari ake eh kira.
to wannan lokaci salihun da amma ran da an ka turo mai wahayi an ka ce kai wa'azi a daina bauta ma gumaka ai kaza ai kaza ka zan muslih to daga ran nan da zan muslih an ka ce mahaukaci na an ka ce mawaki na an ka ce kaza. babu Ka ce abin dan da aka kaza yi ma ka san dai mahaukaci ai karshen wanda bai sa abin da shi ba Karshe dai na to karshe.
duk abin da ka sani na na Sai da aka na hori.
cutarwa na kaskantarwa sai da an ka faɗa mishi shi yasa in ka ce a kawo gyara ka ɗauko aiki
sai dai ai shi shi yasa da kaga matakka tana yabonka to kai ba musulih bane
eh eh lalataccen mutum wanda shi duk abin da ya gada ma shi aikata mata ta aikata abin da ta gada ma daidai aka shirya.
shikenan mutum nagari shi shina sallah shina azumi amma dai babu ruwa ne in ta yi sallah kanta in ba ta yi ba nagari na Oho.
in za ta hita uh, Oh.
in ta dawo uh.
Uh, amma da ka ce ni fa Ban aure yadda.
na ba a fita sai an sanar da ni ni nake ba da uzuri yawa kuma ni diyana ba a dora su ga turba halaka sai abin da ni yarda da shi Na'am.
ko cikin family ɗinku da kace zaka kawo gyara ka zambi ka zan balla a cikin family ko cikin family ɗinku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam so Abu Lahabin wan baban shi na su suka aka yi gaba da su sai an fafata Ta! ka fahimce ni sai sun kace su muslihu na ba ma salihu ba gara suke kawowa wai munafiki wanda bai imani da Allah ba wanda ga kokarin ya cutar da annabin Allah ya cutar da musulmai ya cutar da musulunci wai shi da ke cewa gyara yake kawowa na'am to kaga shi yasa kada ka taba sawa tsammanin mu- mai banna shi na cewa yayi banna yanzu duk abin da bushi yayi yace gyara na sun ka kawo a kasar Iraki yace za su gyara kasar Iraki Yanzu- za su- yanzu ta gyaru?
za su gina ba gashi nan sun gyara ta ba ai gyaran kenan kuma yace Gyaran- za- za a bada kuɗi a gina ta da kuɗin An wa bada kuɗi?
tambaya da kuɗin wa na za a yi Na- man kasar Iraki ko
kenan wata- gyara na wai kenan gyara wata iri wai ce.
wanga abu wai gyara na Kenan wata to iri na ce.
ji an gyara gidaje ma duk an gina su to Kyau.
mutanen da Allah ya rawa zai tado su babu su to kaga wadda siyasa ita ake kira siyasatu qalbil haqa'iq siyasatu ake.
qalbil haqa'iq sai siyasa ta gaba to mu je siyasa ta gaba je ta siyasatul gaba.
istighlal mhm istighlal da larabci daga alghalla ne ghalla shine kamar a ce wato eh, abinda za a girba za a girba za a Galla.
girba da gare shi yawa Mm.
to wannan abinda za a girba ko sai da a ce hatsi ne, istaghalla ko to dawa ne ko ko ma menene eh, eh.
to sai an ka dauke shi girba amfani ko da wanda ake gani ko wanda ba a Wanda ba a gani.
to shine suke kira exploitation exploite to exploit
wanga da muke ji da ana ta yawwa to turawa akwai siyasa ko ba turawa ɗai ba siyasa guda hudu karkashin wannan wanga exploit Ka- ke kana ji To.
akwai siyasatu aljahlu wat tajhil to akwai siyasatul ju'u wat tashbi' To.
akwai siyasatul faqr wat tafqir ka fahimce ni akwai siyasatul khawf wat takhwif na'am waɗanda siyasoshi ne guda hudu to mu je exploit siyasatul jahl is Mm.
exploité shine za a Gaba.
istiglalin ignorance kamar profiter de l'ignorance za a yi amfani da ignorance kin mutane jahilcin su
jahilcin su I, yanzu dibo ƙasar afirka to me yasa tura suke zalunta mu afrikawa eh da ƙasashen ba mu da larabawa ilimi ne ilimin duniya abba mu da
ha inda akwai ilimin duniya ta an zalunce su ta yi ka kai ma koriya ta arewa hari ta yi ka kai ma rasha hari
ko ka kai ma india ta yi ka kai ma indiya hari ta yi ka kai ma pakistan hari ta yi bai saboda su suna da ilimin duniya to mu muna da jahilta yadda duniya take tahiya yanzu in ka dibi ƙauyukan afirka mafi yawanci mutum ko sunan shi aka ce rubuta bai rubuta ba kuma bai san wanda duniya take ciki ba shi yasa sai a bashi ɗan kuɗi a bashi makamai a ce je ya kashe mutane amma su sun waye ma al'umma su kai ba yadda za a yi a ce a ɗauko makami an gane ko a ɗauko makami a je a kashe mutane baiwa saboda sun yi wannan sannan a tajhil a ƙara maida ka jahili waɗanda suke karatun bokon ba a yarda su yi karatun boko ba don su amfani al'ummarsu an dai koya musu faransanci da irin yadda za su rike kansu su jahilci amfani al'ummarsu kansu ka ganin a- in suna da wani dan karamin ilimi, ai amfani da su Yawwa, a can turai wanda in sun samu ilimin mai kyau kuma a ɗauke su can to ka ganin in an iska jahilcin sai a ƙara tabbatar da shi
yanzu duk kokarin ga da afirka ta kai ta fita cikin ji- a Ya, wannan ina bakalai.
yanzu in ka dibi mafi yawancin masu karatun na afirka ilimin ma an koyi ilimin ma da za a iya ma kera wani abu sannan in ma an koyi ilimin ma da za a kera wani abu bayan wannan wa yake karatun ma don ya amfani al'umma shi daga cikin ilimi a tambaye su dan kanshi ne duk a yawo a tambaye wai kai in ka samu aiki ko ka zama wani abu me kake tunani ce a ina so in zan minista in samu in sa shi- a debo sa min in jiniya.
sai mota in yi aure in yi A sa shi yawo jiniya.
shikenan ga mai tsaro na shikenan bakin wa abin da tunani shikenan al'umma Bakin shi ta ci tunanin gaba kenan.
kar ta ci gaba duk uwa ɗaya uba ɗaya
inda zai samu to wannan kenan na'am cikin wannan siyasatul istighlal Mhm.
sai akwai alju'u wat tajwi' to alju'u shine wato yunwa at tajwi' kuma a yunwantar da kai koda baka da ita ko da baka da yunwa eh to akwai wani siyasa wannan suna mai wani proverb jawwa kalbaka yatba'aka ka bar kare da yunwa dan ya bi ka
sanda dai ya san to akwai duk yan afirka da masu ilimin afirka ko na addini ko wanda ba na addini ba da masu mulkin afirka ka gane ko da kasashen larabawa da masu eh, il- ilimi da masu kudin afirka mafi yawancin su dogon siyasa suke aiki jawwe kalbaka ya aka ba a yarda a barka ka sake ka sake don in ka koshi bijirewa za ka yi that guidam yanzu Lokaci.
dibo ƙasa amerika tana da wata siyasa suna noma shinkafa To.
idan fili na shinkafa ya yi ƙasa a duniya sai su ɗauki manya-manyan bato jiragen ruwa sai a sa shinkafa sai a je cikin teku sai a zubi ta
a zuba shinkafa cikin bilahi lidi karanta cikin littafai eh hey saboda firin shinkafa ya tsaya wannan siyasa duka karanta shi cikin ilimin geography sun san shi kuma su kifayensu in sun samu sai su ci amma ku dai ku mutu da yunwa duk mai karatu ya san da wannan to wannan siyasa ta jawai alkal baka yatba aka ya zamu gane ta yanzu tsaya ka ji tsaya dai alaji bari ka ji bari mu bar turawa mu dawo nan to yanzu da masu kudin Afirka da masu mulkin Amerika da masu il- masu kudin Afirka da masu mulkin Afirka da masu ilimin Afirka ko na addini ko na ba na addini ba kullum ba su yarda ka wadatu da su ba fatan suka ka amfani al'umma ba su abinda suka so fadanci ka zama ba shi yasa kake ganin duk problem kin Afirka ba a son aire zudurkin shi saboda in hakkun ka samu za ku wadatu da su kenan dole ka zama da ba gangan aka barin waɗansu matsaloli yanzu a Najeriya wuta an yi an yi a gyara ta an kasa me yasa shekar a ta wannan me yasa wannan labari- saboda idan aka gyara wutar kun ka samu wuta kana fahimta ta kuka samu wuta kuka yi kamfunna kuka samu aiki to in za a banga siyasa gobe wa za a dauka a'a sai dai su suna da injin a gidajen su wanda ko kuka bai yi ba ajin kukansa manyan silence kenan ku kuma ku kwana cikin duhu da ku da ɗayan ku saboda ku kashe ku dan gobe an tashi da an dan maka dan an ka ce ka tai ka yi za ka yi jawwa kalbaka yatba'aka starvation
yanzu w- w- w- wannan wannan wannan wannan guguwar siyasa ta duniya kwarai ce.
duka duka mugu ya bai mu- taba dibo mugu bai taba son a wadatu da shi ba don ba zai iya juya mutane ba babu abin da kuma ke sa a juya mutane sai in suna da yunwa dole na su bi ba yadda za su yi in suna da jahilci kuma sun zan kayan hawa to sai abu na hudu na uku ka gane ko eh, at-tafqir Mm.
shine a talautar da kai in kana da talauci to a yadda za a yi kullun ka zama na talaka in kun ba ka da talauta talauta tsabtar da kai to wannan siyasa ce to wannan siyasa poverty kenan da ake zance lit control la poverty ƙarya ne turawa suke yi ba yadda za a yi su yi wata Ba su yi litan.
bari in gaya maka wani abu ƙasa haiti To.
lokacin da faransa ta bata mulkin ta kare mulkin mallaka gare ta aka bata yanci to to yanzu ƙasa haiti kuma sun ga ta samu yanci sun rasa yadda za su yi su bautar da ita To.
sai suka ce to za mu ba ku bashi sai suka ce mi za mu yi da bashi muna da harkokin muna da harkokin mu sai suka ce ko ku karbi bashi ko mu sake mamaye ku a wani lokacin ba su da wanda zai taimaka musu sai suka yarda suka ɗauki bashin to bashin kullun yanzu ana nan yalla sai duniya ta tashi ana gaban bashi shi yasa duk shugaban da ya taho kai ya sa tsammanin da ya to zai gyara harkoki turawa sun ka- ba kasar ka bashin da baka sai da zaka biyan shi ba dole ka take ka da bari ka to sai su ce maka to biya mu bashin mu da an ce a biya bashi shikenan baka iyawa Dole sai ka- ku ture dole- da ya ce bai bin turawa sai da sun ka kwashe ta kwalta da sun ka yi sun ka Wadda- doke tangarahu Mm.
sun ka tafi sun ka bar kasar komai
kwarai to wannan ya kamata ka sani bature ba kai shi ke kauna ba in dai kacce ba ka bin to wannan kenan sai siyasa ta uku bayan ta talautawa na'am alkhawf wa takhwif intimidation intimidation shine wato a tsoratar da kai kullum a sa ma tsoro kullum kana cikin tsoro to in kana cikin tsoro kaga har abin da ba a tsoro tsoro kakai yanzu duk abin da ake tsoro da an yi wani reno sai a ce akwai makiya yalla suna samun labari sai kaga mutu an ce wanda wanda maciji ya taba sarar shi in ya ga ya giya da daddare mishi kai Bilalin to ba malam baushe ce kumar ci ko babu kana halin kana hoki ma na to yanzu tsoron da aka yi gana aka yi komi Yanzu aka da an sa so aka mutum tsoro.
tsoro.
to tsoro shi yasa yanzu kaga irin wannan terrorist kin da ake kawo a kasashen mu kullum muna cikin tsoro ya zamu yi mu yi kasuwanci ya zamu yi mu yi karatu ya zamu yi babu hankalin mu shi kwanta muna cikin jahilci in akwai tsoro ya za a yi a tai a yi karatu a ci gaba muna ciki ya zamu yi mu tai mu yi noma ana cikin tsoro shikenan jahilci ya An tabbata ƙare da gare mu kai.
talauci ya tabbata gare mu inda muna cikin tsoro komi an tsaida shi shi yasa sai a kirkiro terrorism a tai a dauko yan kasa waɗanda ba su wayi ba na ƙauye a ba su makamai a ce eh, eh, ku kawo gwamnatin musulunci ku yi kaza ku yi kaza duk dan da da a tsorata eh, sai a mutane zo a tsorata Yana mutane wasu kuma a ce cikin a'a siyasar ku na an mamaye ku an hana muku ku ji daɗi kamar yadda ake mai ibo a ce musu ai an hana muku eh, eh, ku shakata mu- mulki kaza a ta da biyafara ujuk ku tashi ta da biyafara to haka ne suke kokari ina fata ana fahimta ta lalle siyasar ba- duniya laga ta malam Ah.
akwai- akwai alaji waɗannan siyasoshin duniya da su ne ake juyar da duniya kuma duk wanda bai karatun su ba za a bar shi baya saboda sai ka san wane ne kake mu'amala da shi sannan zaka ci gaba to wannan na kawo shi ne a gurguje sai mu je zuwa siyasa ta gaba saboda lokacin mu yana musu yana ga harare.
lokaci na harare mu.
siyasa ta gaba Mm.
bayan wannan sai akwai siyasatu tashkik To.
tashkik yawwa shi suke kira to impeach the credibility To.
shine kai kokari abinda gashi hakikatan an san haka nan na sai a sa shakka cikin shi ana shakku da an sa shakka cikin shi to an bata al'amari tunda na a shakku ai ko a musulunci ai ka san sai aka ji me yasa ake sawa shakku To.
saboda duk mutumin da ya zo sai a nuna mu da kanmu yarda da shi kowa zo ko wane ne ya zo kakka yarda da shi an samu ka shakkun al'amarin sa shikenan in babu yarda kuma babu aiki tsakanin mutane babu yarda tsakanin jagora da wanda yake abun ga ya za a iya ce nasara ai sai an yarda a mutu a gudu tare a tsira tare in an mutuwa za a yi a mutu tare to babu wannan amma in ya zama kullum wani na ga son ya tsere wani ya mutu ba to yawa to siyasa ta shikiki kenan shi yasa suka yi kokari suka sa yanzu kafafen yada labarai kullun nuna mana suka yi shugabannin mu sun zalunce mu kullun na'am musamman in sun kabata da turawa da sun dan bata da tura to amma ko ya an kai an ka kai abin afirka a kasashen ku an ka aje shekara ya da goma ba ku bayani ba ko 30 ko 40 ai ya kamata mu dawo mu yi tunani to me yasa sai yanzu ko ka faɗa saboda sun gane ana son a yi mishi bore su in sun kare su ai mun ka tona mai asiri kun ka kama shi shikenan ko kuka kore shi makiyan Allah siyasatu tashkik suna amfani da ita saboda abin da gashi hakikatan haka nan na sai a sa maka shakka cikin shi shakku to da an sa maka wannan shakkun ƙarya ka ta ƙare babu yadda za ka kai labari ya kamata duk abin da za ka yi ka yi shi da zuciya ɗaya ba da shakku ba da shakku ba inda shakku za a yi shi babu al'amari
abin ga Allah haka Allah ba haka bane a To.
kaza ina a bayanan an riga an ƙari da kai siyasa ta gaba a gurguje alaji saboda ina son mu yi abin da nasu To.
sai siyasatu tadakhul to intervenir an gane ko Na.
to intervene an gane ko intervenir ko intervention to shi wannan intervention kin nan akwai at-tadakhul yadda ake shigan ma kasa cikin al'amarinta na cikin gida na cikin gida nata kuma akwai intervenir intervention militaire idan an ka yi amfani da 'yan ƙasa aka ga sun ƙiya aka yi amfani da waɗansu tsiraru su kawo matsala sun ƙiya to sai a yi ƙoƙari sai a ƙirƙira matsala da ƙarya don a zo a shiga a canza wannan gwamnatin don a kawo wadda za ta yi ma turawa aiki libya an yi intervention militaire don a canza gaddafi iraki an yi intervention militaire don a canza Saddam Hussein a kawo wanda zai musu biyayya sai ku turi ai ta kokarin ai mai kudeta Allah bai ba su sa'a ba don a dai- kawo wanda zai musu biyayya ko ina ka ji ana kokari mali gashi ne yanzu kaga so nawa ake son a canza wanga bawan Allah gashi na- saboda a kawo wanda zai musu biyayya duk inda ka diba a duniya haka ne suke son su yi siyasatu tadakhul tadaffur tadakhul kai sai siyasa ta gaba siyasatu tashwih to التشويه ده العربي ده شوه يشوه تشويها شيء ده بارنس جي كلا ترنير لو فيزاج za a juyar da huska a bata ta yanzu dibo duk inda mallamai suke to waɗanda al'umma suke sun su al'umma su ta ci gaba an bata huska su an ci ba su son zaman lahiya duk inda ɗan siyasa yake wanda ke son al'umma ta ci gaba ko shina sama ko Sai a shina ƙasa ɓata turawa su.
sun nuna ba na gari bane duk inda mai mulki suke su gaddafi su wane ne ana kiran su lai dictator tashwih amma idan harka ta dawo gare su sai a nuna mutane ne na gari bari in ba da misali saboda kasan kullum na so in ba da misali wani Ba da ana faɗi misali, sai ta tambayar shi shugaban kasar burkina faso tu masankara a'a wanda ya zo bayan shi blaise campaure press compore blaise campaure ya tashi tare da su ma sankara gida guda suka tashi uban to ma sankara shi ya rike shi na ya zo aka yi yadda za a yi an ga to ma sankara yana son yan- yan- yan burkina su tsayi da kansu an gane ko Aka yi wata duk iri.
duk da yake kirista ne ba musulmi ba amma dai wannan bai da bashi da su tunda shi na son shi yantar da al'ummarsa Na'am.
sai sun kare da shi shikenan aka bi yadda za a yi to akwai mimun guda uku su ne tarkon duniya mun taɓa faɗar su almimatul arba'a duk tarkon duniya guda hudu da in ka To.
ketare uku sai na hudu mimu kaga na farko almimu ta farko almansib matsayi to mimun ta biyu almalu kuɗi to mimun ta hudu ta uku almar'atul jamila mace mai kyau to in ka ketare waɗanda sai almautu a kashe ka duk wanda ka gaba ruwan shi da matsayi in dai don a bashi matsayi na a cuci al'umma wallahi bai so kuɗi don a bani kuɗi in ta da hargitsi cikin ƙasa ta ko in halaka in ƙasa ta ba ruwa na da su mace mai kyau komi kyawun ta don a bani ita don in ci Wani- in saba ma addini na ko in ci amana waɗansu ban su to ba a yarda da wannan sai a ce to almautu a kashe ka blaise kan daga ukun ga kenan mutuwa ce to tsaya ka ji Na blaise tsaya.
fauri sai an ka ɗauko ɗiya su ufiye ya mace mai kyau an ka bashi an ka ci gawar ka tun da an ka tai wajen hira aure to ma sankara ya samu labari ya ce za a yi amfani da kai a kashe ni.
ya haɗa mu ya haɗa mishi ya sani an yi zaune ya kashe shi ce ba matsala na biyu an ka ce mai in ka samu za ka samu mulki Eh.
tura sun ka ce za mu dafa maka na uku turawa sun ka ce mishi kuma kuɗi wadda kaka so za ka yi kaga mimin uku sun tabbata in ya kiya kuma za su biyar da za su yi su kashe shi
a ƙarshe dai shi kenan Ungurus.
a ba da matsayi kenan ba da matsayi ba da matsayi kenan to wannan almimatul arba'a da su ake amfani don a kada kami a kada ka cikin tartar tarko in an ka kaɗa ka cikin tarko shi kenan an riga an ƙari da kai to sai su yi amfani da wannan don su cimma burinsu a cikin al'umma algata malam Eh, an gane ko?
za mu dakata eh a to ai bari ai na ƙarshe tun da dai to ina karshe saboda eh, التشويه to bari ka ji bari ka ji a'a ya ka ji to at tashwih yanzu to Blaise Compaoré ya dauki mulki to sai an ka zo an ka ce mutumin kirki na To.
an ka ce dole sai an yi siyasa sun ka ce mutumin kirki na ana na ana sai yabon shi ya canza constitution a yi zaɓe a yi kowa kullum yana ci gaba ƙara ɗaya shi ka yi mutumin kirki na radda 'yan ƙasa sun ka ce kai mun gaji da kai aka buga suka ga jini ya fara fita sai ya gudu ya ƙasar sarakunan shi can eh, Cote d'Ivoire tun da ɗaya sota to rfi da ta yi shekara ashirin da wani abu tana ce ma blaise compaoré démocrate mutanen le kirki président a été élu démocratiquement sai ga ta tana cewa le dictateur burkinabé yarfi shigar ta banza ita ta faɗi ita haka ce le dictateur burkinabé
ka san ita labarin ta ba kare ah wai eh, su yan burkina kenan mahaukata ne ko na ƙarshe alaji Kankare?
ƙarƙashi bari tun da mun yi siyasatu tashwi to sai mu yi siyasatu khalqul aqli.
kankari kankari bokan سياقة Najeriya mu.
سياسة خ- سياسة خلق العدو والمشاكل to create to create the enemy ko an enemy ko kuma create an enemy yadda ake create maki maki to turawa suna ko da ba amfani makiyinka ne ana iya maida da- a shi shi create shi na ba an kai don ya Kirkira hada maka shi.
ka ci gaba To.
ai maka create problem To.
to wannan shine suke amfani da shi a kowane lokaci ko enemy nan ya zamanto da ciki ko enemy nan ya zamanto da cikin kasar washe bari ka gani me baka misali ba ni misali yanzu misali Mm.
isra'ila ƙasa ce wadda ammin nafsan karansan ka an ka zo an ka kafa ta to bayan an ƙare yakin duniya na biyu Mm.
mi yasa aka zo tsakiyar ƙasashen larabawa an ka ɗebo cikin misira kaɗan Aka- an ka an ka ɗebo ɗebo can.
cikin falastini Kaɗan.
kaɗan an ka ɗebo nan cikin cikin Or- jordani Jordani kaɗan kaɗan.
An- an ka tattaro ƙasashe sai an ka wata 'yan ƙasa sai an ka kata nan tsakiya an an ka aji tsunguyo wani abu haka ko da an kai yan lokaci kaɗan yanzu tarin jaye su to yanzu su larabawa da suna da matsalar iyakoki tsakankanin su Eh.
to yanzu an kawo musu wanda zai ma musu- zai maganin su gaba ɗaya isra'ila ga ta nan yanzu ta sa doli da amurka ta ba isra'ila wani jirgi mai ƙarfi to larabawa duk sai sun ba da kuɗi sun siyo irin shi dole da da Isra'ila ta ruguza kasashen Falasɗina gidajen Falasɗinawa musulmi sai sun tattara kuɗi da Larabawa To.
an ba da kuɗi an gina an yi musu kireye enemin da zai hana su su ci gaba shi yasa da ɗan siyasa saurare ne da ita zan To, liƙewa liƙe.
da ɗan siyasa da mallami da ɗan boko wanda ya karatu ko profesa ne da wani mutum wanda ya karatu wani addini da ƙasashen turai to da kowa akwai wakilansu su ne makiyanmu da an kai mu na kiriye da dan kare haƙƙin dan adam da dan sandika ya za mu gane wannan ai akwai tambaya ku akwai duk wani mai aiki cikin kasashen mu a tambaye shi wa- da ina yake samun finance ma bartanan ta a'a kana dan siyasa Mm.
ka to ka ce zaka kare kasarka waye finansen ka tura kamfunan turawa sun ka baka kuɗi don in ka samu mulki ka biya su kana mallami kana wa'azi kana cewa abu kaza halatta na mallamai duk duniya sun yarda cewa wannan abu ba daidai na ba kai ka to ka ce daidai na wa yake baka kuɗi don ka tallata wannan a ka- a kasashen mu da da rediyo da TV kana dan boko kayo karatu ka zo kana son kai aiki cikin kasar ka shin kowa yi finansen ka don ka zo kai aiki kasar ka za ka yi ma aiki ko ko waɗanda sun kai finansen ka na kana dan sandika biro biro na sandika da kare haƙƙin ɗan adam wanda ga ɗaukar filin saman da turai da wuya shi makasashe aiki a dai zo a yi taro da shi A ya ji taɓa.
abin da an kai in ba a yi taro ba shi ce wannan gwamnati ta kama karya ta ta ɓoye sekire su sai sun yaƙe ta an ci haƙƙin ɗan adam mulkin fir'aunanci na aka yi cikin ƙasa su ba su yarda ba sai mun yi kwandanin wannan gwamnati shi ko abin da ya kaso ya samu labari don shi tura rahoto a can don haka créer l'ennemi da kuma créer les problèmes suna muna créer problème kala kala ai maka créer problème ta fuskar tattalin arzikinka ai maka créer problème don aka maka yan tawaye ko ko yan ta da kaya baya ko ai maka problem kiran yan ta da kaya baya cikin yan siyasa ko cikin yan kare haƙƙin dan adam ko a kirkiro mallaman da in ka kwaɗi abu na gaskiya wanda zai kai ƙasa a zo a ja ai a ce ba haka nan na ba da sunan addini kuma ai kwana siyasatu khalqil mashakili wal a'da
masu kalamu da sauraronmu a nan ne za mu dakata a cikin shirin siyasun duniya shirin barka da asuba wanda ya taho da taken siyasun duniya amma kafin mu rufe zai isar da wannan saƙo zuwa ga sarkin yakin arewa alhaji abar shi bozari na ga ya aiko mana sako yana tare da mu sannan akwai mutane daban-daban wanda suka yi ta kiran mu su irin nasir lawali su irin musa su irin fatuma su irin abbas su irin kadir su irin yanus su irin Kasuwan dai.
ba su Ba su kilguwa ko?
ba su kilguwa To.
ba su kilguwa Eh, abin- da haka dukkan su muna muna godiya Muna kuma godiya.
muna tunanin kamar karatu na gaba yalla karatun zai iya Yalla ƙarewa.
zai ƙare.
to amma tun da kafin ina tunanin zan yi balaguro in an kare karatu in akwai dama tun da daga sati zuwa sati na yana yiwa wani sati mu zo kamar bayan an kare sai mu dora wani ko da mu dan tattauna ne kaɗan mu ba 'yan uwa dama saboda suna da bukatar su yi Na- na kira gane ai, na an gane ko gane.
ko da 'yan introduction mun kai takaitatta Kwarai.
bayan an kare karatu in Kwarai.
dai ina nan ban tafi ba Insha zan zo Insha insha Allah ta'ala sai a ba 'yan uwa dama su yi kira su dan ba mu tsokacin su ko da minti bibibi na ko abin da ya kama da babu haka laifi akwai Allah- ado na beri ado na beri To.
ya ci da Allah na gaishe da To, ku.
duk muna gaida yan uwa gaba ɗaya.
Sannan akwai general shi ma Eh, kuro ya ka ya yake turo eh, sannan tare da mu to duka madalla karatu wannan eh, shiri.
Allah Allah shi taimaka masu kalmar da sauraron mu kafin malamin addu'a muna godiya kwarai da anniya kuma muna neman afuwa da kuskure walƙila in ka gani kai mun yi to a yafe muna mu dai gaskiya mu ba mu da da dan komai.
adam muke muna kuskure mu babu wani matsala in Kuma ma mun ga inda kuskuren kuskuren yake za mu tun gyara tun ba kafin a ga muna in mun gani mu muna ba ka gyarawa faɗi ba Eh, ta- babu matsala.
to mu Eh, je alaga ta malam.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك آمين.
حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى ال آمين.
محمد كما باركت على آمين.
ابراهيم وعلى ال ابراهيم آمين.
انك حميد مجيد آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي آمين.
الاخره حسنه آمين.
وقنا عذاب النار آمين.
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان آمين.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم آمين.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين آمين.
واجعلنا للمتقين اماما آمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين.
والمؤمنين والمؤمنات آمين.
الأحياء منهم والأموات آمين.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا آمين.
وسائر بلاد المسلمين آمين.
اللهم أصلح أحوال المسلمين آمين.
اللهم أصلح ذات بيننا آمين.
وألف بين قلوبنا آمين.
اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا آمين.
اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين آمين يا رب.
اللهم ول أمورنا خيارنا آمين.
ولا تول أمورنا شرارنا آمين.
وصل اللهم على سيدنا محمد آمين.
وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين masu kalmu da sauraronmu idan Allah ya amince makon gobe za mu dawo mu dora a cikin kashi na goma sha uku yau na sha biyu muka yi masu kalmu da sauraronmu a cikin siyasin duniya bisalam mu huta lafiya